الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الهميس شاشر الوطن سفر رجالة على جمهور دليل بلا أربعين wanda ya dace da 23 ga watan tara miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin fikin malikiya a cikin littafin muktasar khalil muna babu jihad ko? za mu tashi a gaban da yake cewa walgululu muna magana akan abubuwan da suka haramta ko? wa harumar gululu kenan wal gululu ha'inci a dukiyan ganima haramun ne duk mutumin da an je yaƙi aka ci ganima kafin a taro a zo a tara sai ya ɗauki wani abin ganima ya ɓoye to wannan abin da ya ɓoye ɗin ya aikata haramun Allah ma ya ce umar ya hulul ya ce bima zalla yau malikiyan wa ujiba za a ladabtar da mutum da aka kama ya yi irin wannan ha'inci a dukiyan ganima amma inda za a ladabtar da shi ɗin in zuhira alaihi idan an kama shi da wannan aikin an bayyana da shi kafin ya zo ya tuba kaga an kama shi ya yi ha'inci a dukiyar ganima ba sata ya yi wanda ya kai a yanke mar hannu ba amma laifin shi ya kai haramun to yaya mutumin da ya yi wannan aikin za a ladabtar da shi eh za a ladabtar da shi in kama shi aka yi kafin ya kawo kanshi amma da ya ɗauka ya ɓoye ko ya ji wa'azi ne ya ratsa shi ko ya tuna ainihin ba kyau ne ko ya da kanshi ya ɗauko ya kawo abin ya ce da na ɗauka na yi ha'inci amma yanzu na tuba ga shi na kawo to yanzu shi kenan ba abin da za mu shi yasa ya ce wa uddiba in zuhira alayhi in an bayyanar da shi an kama shi akan yayi to ba za a bar shi haka za a lalatar da shi duk da laifin shi ba sata bane wanda za a yi ke mara amma a nan malamai suka ce idan ba a taro dukiyan ganima an ajiye wuri ɗaya ba idan an riga an tara ya riga ya zama hakkin jama'a to duk mutumin da ya zo ya yi sata a ciki za a kama shi da laifin sata kamar yadda zai zo a gaba kamar yadda idan mutum ya kashe wanda shari'a ta hana a kashe shi kamar mata kamar yara kamar fada da sauransu ai mun karanta a baya muka ce wasu ta gafara fa'iluhu ko ko katilu wanda ya kashe sai ya istighfari to inda ba tara ba kenan amma idan an riga an tara ya zama ganiman ya shiga lissafi sai wani ya zo kashe to dole sai ya biya biya saboda haƙƙin jama'a ne na ainihin ganima wanda za su raba wanda ya ɓarnatar da dukiyar mutane dole sai ya biya wajaza akhdhu muhtajin na'alan wa hizaman wa ibratan wa ta'aman ya halatta akhdhu muhtajin mabukaci ne ba? mabukaci ya halatta ya ɗauki na'alan takalmi an je yaƙi an ciwo ganima kafin a raba kai kana buƙatan takalmi ko takalmin ka tsinke ko ba ka da takalmi kana jin rana ko wani abu to ya halatta ka je a dukiyar ganima kai takalmin da ya ma ka ɗauka ka sa ba laifi ba ne wai zaman hakanan ɗamara ka ga wani abu wanda zai ma daɗi wajen ainihin ɗamara sai ka ɗauka ka ɗaura wannan duka ba laifi ba ne wa ibratan hakanan allura kana buƙatar ka yi ɗinki babu allura sai ka gani a cikin dukiyar ganima kan araba sai ka ɗauka ba tare da neman izini ba fa sai ka ɗauka ka yi amfani da shi wannan duka ba laifi ba ne wa ta'aman hakanan ya halatta ka ɗauki abinci ka ci an tara ganima kan araba kana jin yunwa a matsayin ka na ɗaya daga cikin dakaru ka zo ka ɗibi abinci ka ci ba laifi bane ya halatta wa inna aman kuma fa abincin koda ya kai ga dabba ne za ku yanka ku ci ba laifi bane kuna sha'awar nama an daɗe ba a haɗu ba kuma gashi nan gashi nan an kamo ganima ga nan awaki ga nan tinkiya mai kyau ga kaza cewa ne yanzu ya su ce ku kamo ɗaya kawai mu yanka kama ku yanka ku gaza ku ci ba laifi ba ne yawwa wannan duk bai kai a ce wai mutum ya yi haƙinci a dukiyan ganima ba kuma a nan malamai suka ce ko da imam ya hana ko da imam ya sa doka kar mu ji wani ya taba dukiyan ganiman nan ku kuma kuna sha'awar nama gashi kuna ganin dabbobi kuka cewa kuka kama kuka yanka ba ku yi laifi ba dan abin da shari'a ta ba ku dama ne imam ya ainihin zalunce ku yana saboda haka ana bin mutum ne cikin bin Allah yawwa ba laifi bane an kama ku dan imam ya hana ba za ka kama ku da laifi ba wa alafan hakanan ingilici abincin dabbobi kai dama dawakin ku duk kun tafi suna cikin yunwa yanzu gashi nan an kamo a dukiyar ganima ga ciyawa ga ainihin dusa ga kaza ku ɗiba ku ba dabbobin ku ci ba laifi ba ne ka saubin man ɗaukan tufafi mutum ne rigarsa ta mutu ko dama lokacin sanyi ne ga barguna masu kyau a cikin dukiyar ganima ya ɗauka ya rufu ba laifi ba ne wasu layin hakanan makami kun je an ciwo ganiman amma kuma akwai ɗan burbushin wanda za a je a sake yaka sai ya zama ga ainihin kayan yaƙi a cikin ganiman sai ka ɗauka ka yi amfani da wannan makamin ba laifi ba ne. Wadabatin hakanan dabba ba laifi ba ne an kamo dawaki in yanzu ne wuce an kamo irin igwa igwa da meme ɗin haka sai ka buƙaci ka ɗauka dan za ka je ka yi amfani da shi ba laifi ba ne. Kaga a can ya ce wa in na'aman a nan kuma ya ce wa dabbatin na'aman dabban da za a yanka a ci ba laifi bane ku kama ku yanka ku ci nan kuma dabban da za a hau a je a yi amfani da shi ba laifi bane ka ɗauka amma fa wannan ainihin liyurar da mutum ya ɗauka don a dawo da shi wa'annan abin da yake bayan kaf ɗin nan da sau da sila da dabba wannan za ka ɗauka ne da niyyar in ka gama amfani da shi za ka dawo da shi me yasa a can bai ce lirar da ba saboda wayancan abubuwa ne yayi wanda kaɗan ne wanda in kai amfani da shi ba mamaki zai ƙare kamar abincin kacin ya riga wuce to amma wannan riga ai kaga zai yi kai amfani da shi kuma rigar tana nan a zo rabon ganima ga nan rigar sai ka ɗauko ka saka in Allah ya sa rabon ka ya zo haka makami din haka dabba din duk abu ne wanda ba zai kare ba saboda haka za ka ɗauka da niyyar dawowa da shi sannan waraddal fabila mutum dole ya dawo da abin da ya saura wannan kuma ya koma wa gaba ɗaya ko me ka ɗauka in dai ka gama amfani da shi ya saura kuma sauran in ka sura idan ya yawa ka ɗebi abinci ne ka je ka ci ya saura kuma wanda ya sauran yana biyuwa kuma yanzu ka wadata ga wannan abincin dole ka dawo da shi hakanan ka ɗauki takalmi ne ka je ka yi amfani da shi har aka zo rabo lokacin da aka zo gashi ka wadata to dole ka dawo da wannan wanda ya saura ɗin hakanan ainihin hizam ɗin haka ainihin alluran haka sauran abubuwan gaba ɗaya duk abin da ka ɗauka ka yi amfani da shi abin da ya saura a hannunka yana da yawa wanda har ya wuce rubu dinar to dole ka dawo da shi in ka sura ba to fa in ta'azzara idan dawowa da shi yau ya tafa ya zamo ka ɗauka ka yi amfani da shi yanzu ga shi ka samu wadata amma rundunar yakin sun watse jagoran ma har ya tafi garin su an riga an gama komai idan ka ɗauka za ka da shi ma wa za ka kawo wa tunda wannan abin haƙƙi ne na in rundunar mutum dubu goma ne ko a mutum dubu goma nan kowa yana da haƙƙi a ciki wa za ka kaiwa shi ma imam ɗin ka kai ya ce ma an riga ko ma baka san mayan da yake ba abin ya riga ya watse kaga yanzu mayarwa zai wuya ta kenan ya mutum zai ta saddaka bihi sai mutum ya yi sadaka da shi to yanzu a nan wajen yin sadakan ma malamai suka ce akwai kaulani kauli na farko suka ce kai sadaka da shi gaba ɗaya kamar yadda ya zo a nan wani kaulin kuma ya ce ai dama an ce in kasura za ka yi sadaka ka yi sadaka ka yi sadaka har ya zama kaɗan dama kaɗan ɗin ya halatta ka mallaka sai ka mallaka dama da yawan ne ba za ka riƙe ba to sai ka yi sadaka ka yi sadaka ya zama kaɗan in ya zama kaɗan dama kaɗan ya halatta ka mallaka sai ka riƙe shi aha wa madatil mubadalatu bainahum musanye tsakanin runduna da suka zo suka ɗebi abin ganima kafin a raba sai suka yi musanye a tsakanin su na abu irin jinsi ɗaya ko da da tafaduli a wannan musanyen mabat wannan musanyen ya zarfi wato nan zai koma mana kamar babin buyu'a a babin buyu'a idan abu jinsi ɗaya ne za a yi canji to dole sai matsalan dumisilin ko to yau sai gashi nan ya ɗebo farin wake ne kai kuma ka ɗebo irin jan wake mai kyau irin yan biyu ɗin nan kai ma ka ɗebi kwano ashirin shi ma ya ɗebi kwano ashirin ko da ya tafi shi ya ci farin waken nan har ya gaji yana sha'awan jan wake kai ma kuma ka ci jan waken ka gaji kana sha'awan farin wake kaga kowanne tun da ya riga ya wadata ya cancanci miyar ne ko sai ku ga ya malam sai ya ce wallahi farin wake ya dibo yanzu ni gajar ya gudure ina ma ja ne sai ka ce ni kuma wallahi jan ne yanzu diye bai dame da farin na samu sai ya ce to yanzu abin da za a yi ga nan jan na ga nan farin na wa dauki ka ban jan naka sai ya zama ba auna ba ko an auna wannan ya fi wannan yawa to duk da haka wannan magar tunda in ka lura ai ba a mallakan ku ne kuka yi haka ba ai in ka lura tunda shi ya wadata ga waken nan waken nan na yamiyar ne bai kilmal ko yamiyar cikin dukiyar ganima kai ma tunda ka wadata ga wannan ka miyar ne zuwa can sannan kuma in kun miyar kai ma kana da damar ɗaukan wanda kake bukata shi ma yana da damar ya ɗauki wanda yake bukata yanzu wannan mubadalan kamar kun miyar ne ya ajiye ka ajiye ya ɗauko ka ɗauko kawai kaga babu wancan illa na cewa matsalan bi musulun kan anan tunda ba a mallakan ku kuka yi canji ba mabu aha shine wa mabatin mubadalatu bainahum dama dayan ya fi yawan ma muke magana in dai dai dai kan ko a kababin kasuwancin ma ba matsala aha wa bi baladihim iqamatul haddi hakanan a can garin kafiran idan haddi ya kama shugaba zai tsayar da haddi ba a so ya jinkirta zuwa garin musulmi yanzu misali an je yaƙi ana garin da aka gwabza ainihin yaƙin sai wani ya yi zina a cikin musulmi ko a musulmi wani ya yi sata ya yi dai abin da ya cancanci a haddi to kar a jinkirta a ce sai an dawo gida a can ɗin za a tsayar da haddin kaga wannan haddin ya zamo gaggauta ainihin umarnin Ubangiji sannan kuma ya zamo izina ga wani wanda yake son yayi a mu din ma duk wanda ya ga abin da za a sannan kuma ya zama wa'azi ga wasu wanda da ba su sani ba saboda haka inda abin ya faru a garin kafiran a can za a tsayar da haji ba za a jinkirta zuwa garin musulmi ba haka aka fi so duk ya zo da jaza din ne yana nufin uzina ne an masa izinin ya zartar da haji wa bi baladihim iqamatul hadi ko wa takhribun hakanan ya halatta rurusa garin kafiran wa kadu nakhlin ya halatta a yanyanke itatuwan dabinansu wa harkun ya halatta a kokkona kayansu in anka amma da sharaɗin wa'annan abubuwan da aka faɗa idan zai zamo azubtarwa ga su kafiran au ko kuma ba zai zama azubtarwa ga su ba amma lam turja ba a ƙaunan musulmi zai iya ɗauka je amfani da shi yanzu a nan ya halatta a rurrusa a kokona a sassare a yanyanke abin gida biyar ne idan ana ganin yin haka ɗin zai zamo azubtarwa ga kafiran sannan kuma barin yin haka ɗin zai zamo watakila musulmi su samu su kwashe shi a ganima yanzu a nan ya halatta a ƙona a rusa a sari idan kuma ba zai zamo azibtarwa ga kafiran ba yin haka din da an yi da ba a yi ba duk ba komai bane a wajensu amma kuma ba a tunanin musulmi zai ɗauki wannan abin ya yi amfani da shi to a nan ma ya halatta a kokona a rubuta a sassare idan kuma ana tsaunar wannan abin idan aka bar shi musulmi za su iya ɗauka ya zama ganima sannan kuma wannan kokkonawan ba zai zama azabtarwa ga kafirai ba da a kona da abadi su duk daya arzikin su yafi karfin wannan abin to anan kuma haramun ne a taba saboda idan an taba ai kaman abin da ake tunanin zai zama musulmi ne yanzu ka bata tun da yin haka din ba zai azabtar da kafirai ba kuma ana tunanin musulmi za su ci ganima idan kuma ana ganin yin hakan zai zama azabtarwan kuma an bari din ana tunanin musulmi za su iya cin ganima to anan ma ya halatta a yanyanke ko kuma a bari abun wato gida biyar ne akwai ɗaya wanda ya ramta sauran kuma gaba ɗaya sun halatta shi ne ya ce wa zahiru zahirin magana ma a wajen ɗaru shudu annahu mandugun yin haka ɗin mustahabi ne ma kar a bar wannan kayan amfani a garin kafirai ko da ba zai zama azubtarwa gare su ba a rurusa ɗin ya fi abai ta akasi kaman akasin haka ana ƙaunan shi ga musulmi kuma zai zamo ainihin ba zai zamo zai zamo ainihin azubtarwa da kafirai kamar da yadda muka faɗi ainihin nau'i guda biyar za ka fahimci akasin a cikin ainihin karatun can wato asirin zaujatan ya halatta ribatacce ya taki matarsa au a matan ko baiwar shi yanzu misali kafirai ne Allah ya kiyaye suka ci musulmi da yaƙi suka kama musulmi a matsayin fursunonin yaƙi a wannan kamen sai ga wani da shi da matarsa gaba ɗaya ya je hannunsu sai aka je aka tara su a wani gida ga ta matar shi ce shi ma fursunan yaƙi ne ita ma fursunan yaƙi ne ya halatta take ta ai matarsa ce yanzu ai ba a mallake waye ce waye hana auren ai wannan kamawan ma zalunci ne saboda haka ya halatta ya sadu da iyalinsa haka idan ma bai wasa ce ya halatta ya sadu da bai wasa a wannan suna cikin wannan kangin na an kama su ana neman kuɗin fansa ko ana tunani yadda za a yi a bar su a wannan tsakanin ya halatta ya taki matarsa ko baiwan shi amma fa da sharaɗin salimata da suka amintu matarka ce an kamo ku Allah ya kiyaye ga ta nan tun da aka kama ku ba wanda ya taba ta to ya halatta sai kwanan aure da ita a matsayin matarka amma lokacin da aka kama ita an kai ta wani waje kai ma an kai ka wani waje yanzu garin doke doke ne da har hada da me har yau wajen sati ka zo ka haɗu baka da tabbacin fakuwan nan da ta yi wani ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba to a wannan lokacin ba zai ka sadu da ita ba saboda ko matarka ta gida idan aka mata ta kunshi buha bayanarta ta take ta dole sai ta istibra'i balle wannan da ta ji har hannun kafirai har abubuwa suka faru da ita haka dole sai ka tabbatar da ta amintu mahaifanta an tabbatar da amintacce ne ba abin da ya shiga to anan ya halatta mutum ya samu da ita wa zabu haiwanin ya halatta yayyanka dabbobinsu wa arkabatuhu da yayyanke agaransu wa ujiza alai a gigara akan dabbobin ma'ana a ainihin kakkashe su kar a bari ko yin ko ne a bai kashe su duk ya halatta idan ainihin ana tunanin ba za a iya ɗauka ba yanzu misali an je garin kafirai an ci su da yaƙi sun gudu amma ganin dabbobi ko shanu ko ma dai abubuwa dai na amfani wanda musulmi ba za su iya ɗauka su tafi da shi ƙasarsu ba idan aka bari kuma shegun za zo su yi amfani da shi to ya halatta a kakkashe a zubar in dabbobi ne ku kakkashe ku zubar in da bibai in da binai ne ko gidaje ne a kokkona in abinci ne a banka wuta a kona kar a bar musu su su yi amfani da shi yin haka din ya halatta shine wa zabu haiwanin wa arkabatu wa uji wa uji wa ujiza alaihi wa bin nakali eh eh arkaba din abin nan agara ake ce mar wannan babban jijiyan idan an datse shi kan ai kaga an gama da abu to duk ya halatta ai wa'annan abubuwa shine ma an yanke sai a bi shi kuma ujiza ne a gigara a kan shi ma'ana kar a bar shi a cikin wannan wahalar a gigara masa ma'ana a kashe shi wa fin nakhli a cikin dabinai wai ya halatta dabinai a kona ko a sassare su in kasurat idan dabinan suka yi yawa sannan wannan sarewan ko konawan walan yi kusad asaluwa ba a yi nufin a ɗebi zuman da binan musulmi su yi aiki da shi ba to ya ya halatta kawai a rubuta ko kona ko bai halatta ba shine riwaya ta ni aka yi riwaya biyu kaga mafumin maganan idan da binan komi yawan su ana buƙatar zuman da bino ne sai ya zo musulmi suka ce to a sassare da binan mana sai a yi hikima a ɗebe ainihin da binan a yi zuman da shi a yi kaza to tunda akwai ainihin bukata na musulmi wannan ya halatta a yi duk abin da za a yi da shi duk yawan ainihin itatuwan da binan. wa hurika in akalu almaitata to mun ce in suna da dabbobi ba za mu iya ɗauka ba kakkashe dabbobin ko to da aka kakkashe sai wani ya kawo ni ya ce to kun ga kakkashe wannan da kai aikin banza ne su dama suna cin mushe sai a ce a ɗebo wuta a kona ba za a ɗaya bare ba to kun wai wai wani ya yi da kai musulmi wannan wani irin abin ne ya ce wai su su kashe su ci amma Allah kashe su ci can bayan ka Allah ba ka gani to mutumin da shi dama mushen ma ya fito wanda ya yanka ya ce ai wannan ke gaya ga wanda wanda ya hajjace shi ya kashe kuma ka ce ba za ka ci ba don suna cin mushe ko an kashe ba za a bari ba sai a kona rai kuwa wa hurika in akalu albaitata za a kona wanda aka kashe din in suna cin mushe kuma dabbobin nan fa ko wanda yake makul ne ko gair makul ne duk za ka kashe kamar suna da wani aladu da waye duk za ka kashe a zuwa ai ba a gasa aka ce ba ka fahimci zancen a hausa muna da bambanci tsakanin a gasa da a kona idan aka ce a ƙona ya zama toka su ci tokan mu gani ai ba gaza za yi ba ko bai umarci tsakanin gaza dama ya zami gasa mu bar musu kayan ka gaza ka rage musu hanya ai a ƙona aka ce ba a gasa ba sai mun ga ya zama toka to ka gani ai a ƙona din a ƙona rimus ne ba wai a soya musu ko a gasa musu ba aha kama ta in ujiza an hamdihi kaman kayan da aka gajiya daga ɗaukan shi nan kaya ne an ci kafirai da yaƙi amma kayan ba zai ɗauku ba to sai a sa wuta a banka a ƙona shi ba za a bar musu zo su yi amfani da shi ba mun gane wannan wajalu diwan haka nan ya halatta a sanya ainihin diwani takarda wanda ainihin za a rika rubuta sunayen dakaru yanzu misali a ce daular musulunci yana nan borno akwai 'yan Kano, akwai 'yan Adamawa, akwai 'yan Bauchi, akwai 'yan kaza, to yanzu daular Borno sai ta sa kowane 'yan gari kaza diwani da dakarunsu. An san in za a je a yaƙi gari kaza idan imam ya ce wannan yaƙin gari kaza ne za su tafi to an san ahlu diwan ɗinsu. An san dakarunsu, an san komai, in ma wajen rabo ne an san kowa abin da za a bashi to ya halatta a irin wannan tsari. a ce wannan dan diwani kaza ne wannan dan diwani kaza ne kowa akwai ainihin me ake cewa yawa akwai list din su haka kowanne akwai bangaren list din su su ne suke tare saboda wani garar da zai zo nan gaba yace me وجعل الديوان وجعل من قائد لمن يخرج منه إن كان بdiwanin كاجبا وجعل ya halatta sa ju'uli min ƙa'idin daga wanda zai zauna ba zai fita ba liman ya kuruje sanya ainihin haraji ju'uli anhu ga wanda zai fita a maimakon shi yanzu misali kuɗin nan ɗan runduna ɗaya ne gaba ɗaya wannan rundunan kuna da mutum dubu biyar sai imam ya ce to a samu mutum dubu biyu su je su yaƙi gari kaza to wannan shi yana daga cikin wanda aka ayyana sai yake so a maimakon shi ya biya wani ya je ya mar wannan yakin to ya halatta amma da sharaɗin in kana bi diwani in sun kasance a cikin diwani ɗaya dama ɗayan diwani ɗaya ne listin su ɗaya koman su ɗaya sai wani ya wakilci wani tare da shi wanda za a wakilta ya bada wani abu ya halatta wa rabu sauti murabitin bi takbiri ya halatta ɗaga muryar mai zaman rubaɗi bita kabiri da kabbarori zaman rubaɗi shine zaman road block da ake cewa kamar yanzu ana tunanin za a kawo hari garin nan ta nan sai a samu wasu su je bakin garin sai su zauna su gadi su ne murabiɗin to irin wannan murabit ɗin ya halatta su rika ɗaga murya suna zikiri dare da rana suna kabbara Allahu akbar Allahu dan a san suna nan kuma dama shine shi'ar ɗin musulmi ya halatta su yi wannan kabbaran da ƙarfi ba laifi bane ko kuriya ta ɗari amma duk da haka an karhanta mai da abin waka ana rera murya ana mai da shi wake da zaka ya zama kan wani abu daban makaruyi ne a ɗaga murya dai a tabbatar da kuna nan ba gudu ba sha da baya wa qatlu ainin haka nan ya halatta kashe ainihin dan leƙen asiri dan leƙen asiri ne ya zo wa in ne sai ya zo mana da nufin ya zo neman amana yana so ya dan yi bukatu a garin musulmi ai dama ya halatta ko ina hadu min al mushriki na sajar ka fajiru ba ya halatta ba shi amana sai aka ba shi amana bayan an ba shi amana kawai sai aka kama hanzakin shi ana bude me ake cewa abin da ake turo sikan nan kawai ana dubawa sai a ga rana kaza ma ya tura ai musulmin gashi gashi yawa ana gani kawai sai a ga ashe shi da yake asirin musulmi yake yana tura wa kafirai to ya halatta a kashe shi wa in ummiya ko da da fari an bashi amana ai kaga wannan abin da yake ya warware amanan da aka bashi ko an bashi amana kuma ko kafirin amana ne da yake zaune a garin musulmi ana zaune lafiya da shi sai aka kama shi da irin wannan aika asirin musulmi ga kafirai to ya halatta a kashe shi kaga wannan ya fita daga ainihin amana din da har in mutum ya taba shi wannan narko zai biyo kan shi wal muslimu idan ko musulmi ne aka kama shi yana irin wannan aikin musulmi yana ainihin aika asirin musulmi zuwa ga kafirai to wannan hukuncin shi kan zindiki kamar hukuncin zindiki ne shi zindiki hukuncin shi za a kashe shi ne ba a karban tuban shi dama ko a risala ma yake wanda yake bayyana musulunci ya ɓoye kafirci to in ya ce ya tuban ya za a yi mu gane dama ai da farin ma ya fito mana tubabben ne ko an kama shi ne da abin da yake cikin zuciya yanzu kuma yace wallahi na toto ya za a yi mu gane ka tuban kawai ma shahidna illa bima alimna kuma kunna lil jafi hafisin tsakaninka da Allah in ka je can ka ga musu ka tuban sai azabar ta maka amma anan kan ba za mu gane ba saboda haka tafi kawai aha shine ka zindik wa qabulul imami hadiyatahum ya هو المنافق هو المنافق الذي يدير الاسلام و يوى ويكفي الكبرى او يدمن هذا اصطلاح جديد هذا الاصطلاح جديد جديد هذا آه كيف يكون جديد؟
جديد هذا كلمة الزندقة هذه عند السلف الصالح أها.
يقولون منافق ولا زنديق اه منافق زنديق منافق اه المنافق مثل هذا المنافق الذي يكمن ال- يكمن الكبرى ويثير الاسلام والزنديق مثل هذا نفاق العقيدة اه أو نفاق العقيدة eh ya nifaqul aqida shine mutumin da mutumin da shi zai nuna muku yana tare da ku wai zalakul ladina amanu qalu amanna wai zalakul wai zalakul ladina shaydin qalu inna ma kun bayyana zindiƙancin ba azindiq shine munafiki yawwa sai dai kawai yin aikin zindiƙancin yanzu a nan me ya mai da shi zindiki ya nuna shi musulmi ne kuma yana ɗaukar asirin musulmi yana sai wa kafirai kaga ya munafik din kenan yawwa shi ne magana aha
استعمال كلمة الزندقة في كلام كان إمام مالك يقول شيء أيوة إمام من مالك تفقه ولم يتصوف yawwa fakan ta zandaka a wannan kuma a wani ya ce amma kuma duk wai idan ka bi diddigi zai koma abu ɗaya ne آه أو ده rai duk abu ɗaya ne wa qabulul imami hadiyatahu hakanan karban imam ya karbi hadiyar su ya halatta imam jagoran yaki ko shugaba kafirai su ɗauko hadiya su kawo mar ya karba ya halatta kuma idan aka kawo nawaye wahiya lahu nashi ne ba na sauran runduna ko sauran jama'a ba amma fa in kana min ba'adin idan kyautan daga wani daga cikin kafirai ne ba daga shugabansu ba sannan abu na biyu kuma lika karabatin ya kamar saboda wani dangantakan da yake tsakaninsu ko wani dalilin da ya cancanci mar kyauta yanzu misali shugaba ne sai wani kafiri dama dan uwan shi ne ko kanin baban shi ne ba akwai dai wani abu na dangantaka a tsakanin su sai ya ɗauko kyauta ya kamar dan wannan dangantakan ya halatta ya karba kuma in ya karba wannan kyautan da ya karba nashi ne saboda ai ba wannan daban harkan ainihin addini daban wannan ya kamar dan dangantaka ne ya halatta ya karba ko kuma akwai wani alaka tsakanin su na dama shi ma yana taimaka mar shi ma in ya tashi yana taimaka mar sai ka irin wannan kyauta ga menene gaisuwa ga neman iri ne ko me ya kama irin wannan kyautan diya halatta ya karba kuma nashi amma wa fai'un in kanat min qagiya dama ya ce in kanat min babin ba to wa fai'un kyautan da suka kaɗin ya halatta ya karba amma in ya karba ya zamo fai'i ya zamo haƙƙin musulmi gaba ɗaya in kanat min qagiya in ya zamo daga shugaban kafirai ne ya kawo kyauta shugaban kafirai ne ya ɗauko kyauta ya kawo wa imam sai mu ce to wannan ai kaga dama mafi yawa suna kawowa dan tsoro ne tun da dan tsoro ne kaga faiƙi ne kawai an je ne kafin a je a yaƙi sai aka samu dukiyan kafirai aka ciyo to wannan sunan shi faiƙi za zuwa baitul mal musulmi gaba ɗaya su amfana da shi ko balki su ma ai farko ba hadiya ta aiko annabi Suleiman ba to kaga da ka aiko hadiyan ya aka yi yawwa aha in lam yadkhul baladahu to fa amma anan ku fahimci zancen zai zamo fai'i ne idan shi imam din bai shiga garin kafirai ba amma sai da aka tashi aka je za a yaƙi kafiran sannan suka ɗebo hadiya suka kawo to yanzu wannan ya zama ganima ya zama ganima ba zancen zubawa a baitul mal za a kasa a cire kumusi sauran a raba wa dakaru kaga abun uku ne kenan dan karaba ne aka dauko aka kawo imam nashi ne ba dan karaba bane ko shugaban su ne ya dauko ya kawo wa imam fai'i ne za a zuba a baitul mal idan kuma a garin nasu ne da aka ji yakin suka fito ya muce sun tsorata sun fara kama mana ganima kenan a tara har mu ci sun kwaso sauran
Sarauka bayan tsawiya ne amma yana da kusanci da liman.
eh Tsawiya su ne amma yana da kusanci da liman.
yawwa ɗagiya ne a malamai suka ce in dai tsagiya din ne ko yana da kusanci da imamin abin da ya kawo kawai na ainihin fai'i ne saboda shi tsagiya mafi yawa in ka ga yayi irin wannan kyautan a dukiyar ƙasa yake ɗauka ba a kuɗin shi ba sannan kuma mafi yawa in ka ga shugaba har ya ɗauki kyautan da za ta kone wudo ya kawo akwai wani manufa ko wani abu yake tsoro ko wani maslaha yake bukata da sauransu saboda haka in dai tsagiya ne za a zuba baitin mali aha yace me
إن لم يدخل بلده in lam yadkhul baladahu idan bai shiga garin shi ba amma in ya shiga garin to ya riga ya zamo ainihin gari mace wa qitalu rumin ko ya halatta a yaki rumawa wa turkin da turkawa duk da dai akwai nassin da ya nuna cewa a bar su amma a mazhabin malikiya yace ya halatta a yake su wa tijajun alaihim bi qur'anin ya halatta kafa hujja a kansu da ayan alqur'ani ka je za ka yi wa kafirai wa'azi ya halatta ka ja ayan qur'ani ka takkafa musu hujja ba laifi bane amma a nan malamai suka ce in ba a tsoron za su zagi alqur'anin ko su zagi ma'aiki da sauransu amma ana tsoron in ka faɗa ɗin za su faɗi maganganu marasa kyau akan qur'ani to bai halatta ba sai dai ka yi da hikimominka har kafin Allah ya sa imani a zuciyarka wa ba su kitabin fi kayatin ya halatta a aika musu da ainihin wasiƙa na kira zuwa ga musulunci wanda wasiƙan ya kunshi kamar aya ɗaya tunda akwai tashiri aya biyu ko uku duk ya shiga ya halatta a rubuta ayan ya zamo ya kunshi wasiƙar ta kunshi wa'annan ayoyin ba laifi bane aika musu saboda an samu nasi manzo Allah ma yana aikawa ko aslim taslim ah, menene Mul ya halal.
yawwa ya halalci zuwa ƙarshe saboda haka ya halatta aika musu ba laifi bane wa iqdamur rajuli ala kasirin ya halatta mutum ɗaya ya yi ƙuru ya tugo wa ainihin kafirai da yawa ya yi ɗauki a kansu ba laifi ba ne yanzu misali kafirai ne sun taso mutum shi kaɗai kawai ya ɗauki takobin shi ko bindiga ya yi kansu ba laifi ba ne ba za a ce wai ai an ce in ba sun linka musulmi zo ai cewa aka yi ya halatta ka juya ba cewa aka yi wajibi ka juya ba saboda haka ya halatta kai kansu kai kaɗai ko yawansu in lam yakun li yuzhira shaja'atan fa amma ba wannan din in ba wai yana nufi ya bayyanar da sadaukantaka ba dan akwai masu wannan ra'ayin wanda zai ce bari ya je in an kai shi ma ai sunan shi zai dawoma har abada kuma ya tsirar da dangin shi daga ce su matsorata ne ko kuma da ana zagi matsorata me yace bari yayi abin da zai suna to wannan duka bai halatta ba amma in yayi ne dan ya ɗaukaka kalmar Allah ya halatta shine
قال الأظهر alal azhari a bisa magana mafi bayyana a wajen wa kenan allami a wajen ibn rushd aha daga wajen baba yawwa wantiqalun min mautin li akhara hakanan ya halatta mutum ya cira ta min mautin daga wata mutuwa li akhara zuwa wani mutuwan daban yanzu misali beni ne hawa goma sha biyu kana hawa na ƙarshen sai gobara ya tashi ya kewaye ko ina ba ka da mafita dole wutan nan sai ta kona ka sannan kuma da za ka cillo kuma ka faɗo ka san kan ka zo ƙasa za ka kakkarye ka mutu ko kuma in ka fito ɗin inda za ka faɗo cikin ruwa ne ba ka da matsirata to yanzu an baka zaɓi ko ka bari wuta ta ƙone ko kuma ka faɗo ka mutu intiqalun min mautin ya ƙwarai in kai sa wata kira za ka a akwai na sa'an ma yana zuwa wannan yakinin wannan ne yakini muke faɗa yakinin ka zan ka faɗo ma mutuwa ne to ana gobara a ƙasa misali ƙasan ma gobara ne saman ma gobara ne wannan jira eh wannan jira ban ji ba? Eh, ya jira To, ai- to gashi wa wajaba in raja hayatan wajibi ne ya cira ta daga wannan mutuwan da yake da yakinin zai mutu in raja hayatan in yana kaunin zai iya rayuwa misali beni hawa goma sha biyun ne ka tabbatar da in ka fado din zaka kakkarye amma kuma ana tunanin zaka iya rayuwa amma in ka tsaya can kan konewa rumus mutuwa ne da yanzu wajibi ne dole ka cillo kwarai bai halatta ka tsaya ka mutu ba tun daga rayuwa a gaba Yawwa.
eh raja hayatan au dulaha eh au dulaha ko kuma yana kaunan tsawon rai din in ya faɗon ma dai zai mutum amma ba yanzu yanzu ba in ya faɗon zai kakkare zai zai shawara ma zai iya ɗaukar lokaci kafin ya mutu wannan kuma wutan nan yana tsayawa in ta yi nan a yau din nan zai mutu to wajibi ne dole ya cillo ya zai shiga wannan wahalar saboda ya sha rayuwa bai san abin da Allah zai a gaba ba kan nazari fil asra kamar yin nazari cikin fursunoni yaƙi da aka kamo an ji an ci kafirai da yaƙi an kamo dakaru to yanzu an ba wa imami zaɓi a cikin abin da zai fi zama maslaha bi katilin ko a kakkashe su aumanyin ko a yi musu gori a zazzage su a yi musu gori to yanzu ba ga shi ba da kukuna ina wanin da yake cewa shi kaza za kana cewa ka tada mai duburi to ga ka yanzu yanzu me kenan kaza in ya ga gorin a musu gorin a bar su shi ya bi sai a yi musu gorin au fida'in ko kuma a ɗaura musu fansa kai za ka miliyan uku kai miliyan biyar kai kaza duk a ɗaura musu kuɗi in sun biya a sake su tafi duk in hakan shine maslaha ya da ta haka au jizyatin ko kuma a buga musu jizya ce to yanzu abin da za kun san yanzu ba ku zakata ba mun riga mun gama da ku ko eh to yanzu za mu bar ku ku zauna a garin ku amma duk shekara za ku rika biyan ainihin jizya in hakan shi ne matsala ya halatta a haka a wusturi ko a wusturi kakin ko kuma bautarwa a kama su a raba su a ainihin a raba su a matsayin ganima a je a bautar da su in hakan shine maslaha ya halatta a haka sannan wala yamna'uhu hamlun bi muslimin baya hana ribatowa ko bautarwa hamlun bi musulmi yin cikin musulmi yanzu misali ita kirista ce musulmi ya aure ta ya halatta musulmi ya halatta ya aure kirista kuma ba dalle wai dole sai ta za ta dagarin musulmin ta zauna ba ai akwai ainihin amni za ka iya zuwa ka nemi amana a wajen kafirai na za ka shiga garin su kai kasuwanci su ma suna da daman su nemi amana a wajen musulmi na za su shigo garin musulmi su yi harkokinsu to a irin wannan ko musulmin ne ya je garin kafirai su ya auri kirista ya auri ainihin ahlul kitabi kai ko ita ce ta zo ya ga tamar suka shirya ya aure ta kaga tunda matarsa ce za ta iya yin ciki da shi ko to yanzu gashi bayan ta yi ciki tana can garin su kawai sai aka je yaƙi ana zuwa yaƙi sai aka kamo ta a matsayin fursunan yaƙi kaga dan cikinta musulmi ne addini yana bin uba ne ko to wannan kasancewan tana dauke da musulmi din ba yana kama ta bautar da ita ba mun gane shine yace wala yamna'uhu hamdun bi muslimin yin cikin musulmi ba zai hana bautar da wacce aka kamo a matsayin fursunan yaki ba sannan waruka shi dan cikin fa waruka za a bautar da shi in hamalat bihi bi kufrin idan lokacin da ta samu cikin tana cikin kafiri tana ubansa din yana kafiri ne misali misali uban nashi da ita din duk kafirai ne bayan ta samu ciki sai uban ya zo ya musulunta sai kuma ita aka kamo ta a matsayin fursunan yaƙi kaga lokacin da ta ɗauki cikin ai a lokacin uban kafiri ne ɗan shi ma a matsayin kafiri yake to yanzu idan an kamo su da ita da ɗan gaba ɗaya a bayi za a kamo su shine waruka in hamalat bihi bi kufrin wal wafa to mutsaya nan mana dare ko wal wafa za mu kai shi to alhamdulillah ah alhamdulillah na'am a tutun da na'am tsoron da mata da